to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa azimina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bayan ka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karatun littafin siratul rasul na sheikh malami dr mustapha murad Allah ya ramshe shi ko in ce hafizahullah ta'ala kafin mu ci gaba ilimi amana ne hadithin da muka karanta na kokawar da ya karanto mana tsakanin annabi sallallahu da shi wannan mutum kafiri wasu malamai sun soke ingancin hadisi to kaida dole ne mu karanta abin da bincike na ilimi ya tabbata na fata gane ko a cikin kundin adana bayanai na ilimi mai suna multaka ahlul hadith wato matattaran ma'abuta ilimin hadithi sai suka ɗauko wannan kissa wani tambaya ya ce masu hatu kissati musara'atin nabi sallam labiruka muna so musan inganci tabbatuwar ko kawar da aka ce tawaka na tsakanin annabi da ainihin shi abubuwa ga nasin hadithin da makaranta zuwa shi abubuwa na ya ce ya muhammad wallahi ma wada a jambi ahadin ilal'ar ba taɓa samun wani da ya kai ni ƙasa ba in ba kai wa ma an tabi lalai tasra'uni fa aslam ba kai ka da ni ba Allah ne ka da ni wannan ai magana mai kyau ce ai domin ya tabbatar da cewa gunkin sa ƙarya ne amma muna magana akan ingancin tabbatuwar haka wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi cikin al-Marasil Marasil littafi ne wanda yake mursali ne kuma mursali baya daga cikin aji aji na hadisai da suke ainin tabbatatu yace haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammadun bihi sai ce wa khalafa musa bin ismail hafsu bin amuru farau an hamadu bin salama an amuru bin dinar an sa'id bin jubair an bin abbasin har zuwa inda ya ce ja a yazidu ibn rukana ilan nabi sai yake cewa ya faɗi ƙisar da muka ji zan ba ka rakumi ɗari in ka kada ni har zuwa ƙarshen hadithin ina fata an gane ko to sai malamai suka ce أخرجه الخطيب البغدادي الخطيب يفد وانا الرواية كل لتافي مش مسكونا المؤتلف والمختلف صنع لتافي هكا ابن حجر تكن الإصابة تحير أحمد ابن عتاب الأسكري يتي حدثنا ابن عمرو به وابن عمر سيتي وهذا الإسناد منكر وانا الإسناد جيرن وانا منكري نسان سيدك منكري ɗaya daga cikin isnadin da bai inganta ba ke me yasa ya zama munkari suka ce saboda ahmad ibn attab al-askari lahu manakir an gane ko sannan kuma akhrajahu abu shaykh al-asbahani cikin littafin as-sab littafin rige-rige haka cikin littafin al-furusiyya na ibn al-qayyim haka cikin at-talkhis al-habir sai dai cikin isnadin akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn yazid wa huwa da'if sannan kuma sai ce wala yasih li irsali bai inganta ba saboda irsali da yayi arabtun a takaice da mu dora kan inda muka tsaya sai ce wannan malamin da ke cikin isnadin nan isnadu munkar hadisin kenan yazidu ibn abi ziyad a da'if sai ce mursali ne daga mursalin sa'id ibn jubair kuma bai inganta ba ibn hibban al-busti yace yuqalu ana cewa cewa annabi sallama yayi kokawa da ainihin abu rukana sai ce fi isnadi wa fi isnadi khabarihi nazarun a cikin isnadin tabbataraka gaskiya akwai abin nazari ciki haka za ka samu cikin afirka na ibn hibban mujallabi yanzu imam an-nawawi sai yake cewa al-hadithu fil musara'ati dha'if jinawi hadisin da ke magana kan wannan kokawa hadisin bai inganta ba za ka samu cikin tahribul asma wal alqab fatabayyana min zalik malai daga wannan duk bayanin da muka yi zai bayyana gare ka annahu cewa lam yasa bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi yayi kokawa da wani makhluki abdul ghani al-maqdisi cikin hadisin rukana sai ke cewa duk cikin ma hadisan da aka tattaro na maganar kokawa wannan ma shine dama dama in zaka dauka amma ruwayar da aka yi cewa annabi ya kokawa da Abu Jahal shi wannan ba shi da ma asali rusashe ne zaka samu wannan cikin tarihul asma na Imam an-Nawawi haka kuma at-Talhis al-Khabir na ainihin wato Ibn Hajar tare da haka malamai sun inganta ya halatta mutum ya koyi kokawa saboda koda rana ka ɓaci kamar da ya halatta mutum ya koyi ninkaya ko da bukata za ta taso ya yi ninkaya saboda tsira na fatan gane ko wana takaici shi ne abin da ke kuma mu ƙa'idar mu ko da mun karanta abu kuka ga akwai tsokaci amana ce ta karatu ka koma zuwa ga binciken da ya tabbata kuma abu na gaba malamai sun ce hadisai in dai ba su shafi aƙida ko ibada ba akan daga kafa ko da in sunan da na sha maimaita baiti na 255 cikin alfiya ta al-Imam al-Iraqi yace wa sahhalu fi ghairi mawdu'in rawaw min ghairi tabyin li da'f wara aw bayan hafil fil hukm wal aqaid an ibn mahdi wa ghairi wahid cewa idan yawanci ruwaya kan sira ne malamai sukan yi rangwame amma ka ba abu da yawa na sira malamai sukan kalle isnad sai isnad ne amma in dai aqida ne ko ibada to nan dole a tabbatar da ingancin isnadi wannan shine abin da naga cancantar mu sake jin hankalin mu akai saboda amana ce ilmiya wala yajuzu al-kitab barakallahu fiik اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم وقال لو شافي لنا ولماذا شافي الجديد القديم نعم
درس التسعين فيه جميل جميل جميل نكمل قصر ainihin kokawa din na'am وقال له وكان sai rukana yace da annabi sallallahu alaihi wasallam لا إلا أن تريني الآية ba zan yi imani da kai ba duk da an yi kokawan nan kaka da ni sai ka nuna mini ayar to kila ka ce ah to idan malamai sun gano abu kaza inganci na da alamar nisa suke kawo suka ce domin abu da maka kofar ilimi ne ka je ka bi isna ah yanzu sun buɗe min kofar ilimi na yi bincike na tabbatar da abin da ke yaki to haka ma suka ce domin duk hadisi in ka ce za ka bar shi za ka bar volumes na ilimi amma ka je ka kawar da kasala ka samu rariya irin na tata ka gane eh ga wanda inganta ga in ba ka ba sai ka aje abu dawo da gefe da ka hadisi da inganta ba sai ka aje nasa'i sahihul bukhari da muslim ne kadai zaka ce ga kifin nan an cire ma kaya amma sauran zaka samu wanda ya inganta wanda bai inganta ba sai ɗalibai su tashi su sukuwa a fagen karatu eh mun karanta a littafi kaza amma hadisin nan mun yi bincike ga status ɗinsa ga matsayin shi haka ilimi yake na fata an gane ko ko misali kana rubutu kana rubuta thesis ɗinka a academic cycle za a ce ka ba mu bibliography ɗinka ka kawo ina ka ɗauko bayaninka misali eh wannan abin da ka ɗauko ka ce wani ne bai tabbatar da ya faɗa ba. haka ake a tace karatu da ilimi amma aka bari sai zama an yi hasara karatu ne a fahimtum to mu ci gaba
وقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam الله عليك شهيد إن أنا دعوت ربي ف- فأريتك آية لت- لتجيبنني إلى ما أدعوك إليه ni na wasu ya ce fatujibani na kuma ce لتجيبنني kuma mushkila shine ba ku da littafi a nan ba littattafai kuma in kana son ka ci mo- roman karatu a karanta kana gani مم.
inda gyara kai ma ka ce gafata malam ka karanta ba daidai ba amma yan ci ba ku da littattafai muhimmin abu ne duk darasin ana yi a samu littafi ana yi kan har wasu malamai suna ma da ka'ida cewa duk ɗan sahun gaba in ba littafi ya koma baya kuma ni bana wannan to kuma ya kamata a saba da wannan duk wanda ke sahun gaba ina littafin ka dan zan iya cewa ni karanto min mai jan baki tsaya kai karanto to kaga ba littafi za ka yi karanta so musaba da tarbiyyar lokacin karatu littafi idan an karara shi kowa ya sayo mallaka wani lokaci masallaci ne da kanshi ke saya kila mu samar da kwamitin a cikin masallacinmu mu zaɓo zaratun matasa mu ce littafi ka za mu sa ku je kantin kwari ko kaso kuri ku nemo littafi ka za ku kawo mu sa mishi farashi ku saya saboda mallakar littafi alkhairi ce Allah ka samu dace to shikenan sai annabi ce da shi sallallahu shin kai da shaida ne in ni kira ka zuwa ga ubangiji na zaka ansa min zuwa ga abin da ni kira ka zuwa gare shi قال نعم yace kwarai da gaske
وقريب منه شجرة شجرة ثمر ina kike karantawa ne to kwarai la tujibin ashe a sama ne ni na kasan na karanta maganar ka haka take Allahu alayka shahidun in ana da'autuka rabbi da'autu rabbi fa araytuka ayatan la tujibanni ko to ashe wannan shi daidai ne karanta nan ma maka aya zaka yadda da abin da na kira yace eh na'am وقريب منه شجرة ثمر a daidai lokacin kuma rukana ba ya sha ƙasa ba to a daidai lokacin annabi ce to tun da ka ce sai na nuna maka mu'jiza kafin ka amince da ni tare da abin da ya faru in na nuna maka mu'jiza za ka yi imani abu rukana ce me zai hana to kusa da shi akwai wata bishiya shi ne shagaru ainihin sama bishiya irin ta ɓaure ko ka ce kadaura Kun san kadaura? wasu hakan ce kadaura babban bishiya wasu ba su cewa kadaura cewa suke kadaura ni na san kadaura tana ya zaman kawai kuma tana da matukar amfani lokacin aka je nemo kirare a da a ƙauyukan mu na ƙasar hausa to akwai bishiya mai kama da wannan daidai wurin an gane ko نعم Mhm.
ذات فروع وأضباب tana da kuma ainihin rassa da kuma ainihin wato a tsawowi katbar ko ka ce tana da rassa da kuma ganyayyaki a takaice cikakken bishiya ce نعم.
wa furu'uha Mhm.
فأشار إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah ya yi nuni zuwa ga wannan bishiya ya ce mata me وقال لها ya ce aqbili bin nan بإذن الله ke bishiya taho nan gabana rokana kuma yana gani la ilaha illallah bishiya yaki duk abinda rukana abu rukana ya gani bai sa ya sallama ba yana neman a sake na masa wata aya to ga bishiya ya ganta ba rufa ido bane tana karkashin ƙasa tana da jijiyoyi da saiwa da komai ya ce ki taho ta tumbuku ta tumbuku ta ciro ta ciro ta tinkaro annabi muhammadu rasu rukana na ganin ikon mai duka tunda ya ce a nuna min aya to ga ayar nan an nuna min
فانشقت باثنين باثنتين malam sai ga wannan bishiya fanshakkat sai ta keta ƙasa ɓarayi biyu
فأقبلت على نصف شقها مهم.
وقضبانها وفروعها حتى كانت بين يدي نبي الله صلى الله عليه sai ta وسلم وبين cicciɓo الكعبة.
ta tinkaro da rabin ɓarayinta da kuma sassan jikinta da rassanta har ta tsaya nan gaba ga annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina rukana rukana shi ma yana gani ci gaba فقال له ركان sai rukana ya ce da shi أريتني عظيما lallai lallai ka nuna min al'amari babba ban taba ga nuna ba to ya kamata a wannan point din ya musulunta amma ku ji mece فمرها فلترجع to yanzu tun da ka ce ta zo ta zo ka ce mata ta koma in gani ka umarce ta ta koma in gani فقال له نبي الله
sai annabin Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam عليك الله شهيد إن أنا دعوت ربي عز وجل آمر بها فرجعت فتجيبني إلى ما أدعوك إليه kaya da Allah shi ne shaida tsakanina da kai in ana da auto rabbi in na roƙi Allah ya umarce ta ta koma yadda ka bukata za ka ansa min bukatar da shi ne musulunta kawai za ka yadda?
قال نعم ya ce i
فأمرها فرجعت بقضب- بقضبانها وفروعها حتى التهمت بشركها sai annabi ya umarci ki koma inda kika fito ta koma da ɓarayin jikin nan nata da rassanta da sassaninta hatta ta'amat ku lura wani ɓangaren ta ne ya ciro ya dawo ɗaya ɓangaren yana ce da ta koma kuma ta saje ta haɗe ta tashi a matsayin bishiya ƙwaya wannan shi ake kira mu'jiza abinda ake cewa mu'jiza abinda hankali ba zai kama ba kun gane idan mutum ya mutu yanzu bayan minti talatin da mutuwar shi sai wani ya addu'a ya ce wani tashi da izinin Allah kuma ya tashi ka zanen ujiza ba ka bane? to amma wanda ya mutu sai wata ɗaya da mutuwa kuma ne addu'a ya tashi wannan ban mamaki wannan ban mamaki Ku faɗa mana ko ku gane ba ne shi wannan na gaya muku yanzu ya mutu wani addu'a ta shi kila ka ce to ai dogon suma ne ba ma bai mutu ba. to wannan ya wata ɗaya shi wannan dogon suma ne kuma aka ci tashi tashi to kuma ga wani shi ya mutu ma shekara biyar duk ya fara zama ƙasa wani ce da shi kuma tashi wani yi mamaki shi ne misalin mu'ajiza ka ɗauki misali annabi isa ɗan maryam allah ya ƙara mai aminci sun taba ce da shi in kai annabin allah ga ibnul ajuz wani mutum ne ana ce da shi ibnul ajuz ɗan tsohuwa saboda babar shi sai da ta yi shekaru tukup ta fi dare daga haihuwa ta haife shi sai ya mutu suka ce ka je ka tare shi annabi isa ya roƙi Allah shine Allah ke wa uhil mauta bi idnillah mutumin nan ya tashi daga da to dama dade da mutuwa ne aka sani ko dogon su bane suka ki imani sai suka ce in kana son mu yadda da kai ga samu ji dan annabi nuhu shi a lokaci ya fi shekara dubu da mutuwa waje ka tashi shi annabi isa ya roƙi Allah suka ce samu ɗan nuhu ya tashi dukkan shi furfura kuma ya rasu yana yawo aka ce wannan ba ya ce firgici ko kiyama ce ta tsaya shi ne kan ya rikide gaba ɗaya da farin ya Allah ai Allah ce wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba as-sama munfatirun bi kana wa'duhu maf'ula Allah ce da ƙaƙa za ku kafirce ma Allah ku yi musu ranar da ke mai da kan yaro ya zama furfura saboda tsabu tsoro kawai Allah ka aminta mu wannan rana wannan misalin mujiza ke wannan shi ma mujiza ne ya kira dabba ta zo ya kira bishiya a gaban rukana tare na ba ku labarin kisar wannan magana kokawa saboda haka sai rukana ya ga wannan al'amari mai ban mamaki ka ce shafi nawa ne? to na ci gaba ci gaba ci gaba فقال له النبي صلى الله عليه sai annu sassalama ya ce da shi أسلم تسلم aslin tasir rukana ka dai ga abin da ka gani ka bukaci ne kaza na yi ta koma ta koma yanzu aslim taslam musulunta taslam za ka tsira Mhm.
فقال له ركان ما بي إلا أن أكون رأيت عظيما Mhm.
ولكني أكره أن تت- أن تتحدث نساء المدينة وصبيانهم أن أني إنما جئت لرعب دخل قلبي منه ولكن قد علمت نساء أهل المدينة وصبيانهم أنه لم الصبيانهم فاعل وصبيانهم أنه لم يضع لم يضع لم يضع جنبي إرسال القبر ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا نهارا ولكن دونك فاختر غنما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي حاجة إلى غنمك إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم madalla to shikenan rukana ya ga abin da ya gani annabi ce da shi ne aslim taslim musulunta sai ka tsira shine aslim taslim faqara lahu rukana sai rukana ya ce da shi ma bi illa an akuna ra'aytu azima yace to ma bi gaskiya ba ni da wani abu da zan ce face na ga al'amari babba da ban taba gani irin shi kika ga wannan confessional statement ke kayan kai confession bai me ya kamata kai to amma sai ce wai walakin ne akrahu ni kawai abin da nake kyama ina gudun an ta tahaddasa nisa'ul madina wa sibiyanuhum anni innama ji'tuka li ru'bin dakhala qalbi ba na so a madina mata su dinga surutu da yara a ce ya rukana ya musulunta ne saboda ya ga abu da ya firgita shi sai na Allah wannan dalili ne ka ci aika an yi kamar misalin kafirai da suka ce suna son su ga wata ya dare gida bai dare ba to abinda rukana ya faɗa ke ai dama saboda wani abu ne ru'ubin da kalbi minka walakin sai ce amma fa قد علمت نساء أهل المدينة وسبيانهم matan madina da 'ya'yansu sun san cewa ni din da kake gani ba a taɓa samun mutum ya kada ni da ɗai ba so jiji da kai da girman kai da tunanin izza sai suka ruɗe shi walam ya tukul kalbi robu sa'atin kaf lailan wala nahar razani da firgici bai taɓa shiga zuciyata ba daidai da lokaci to me amfani wannan magana walakin dunaka fakhtar ganawa sai sai kawai abin da za a yi ga dabbobin nan tunda ka samu galaba kaina kwanshe dabbobinka wai na ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam hmm fa qala lahu annabi sai annabi ce da shi laysa li hajatun ila ghanamika id abaita an tuslim kalli magana ليس لي حاجة إلى غنمك إذ أبيت منني أن تسلم بانا بكاتر دبوبينك تند أبيت كاكي كمسلم wannan kana iya fito da hukunci ka fitar da hukunci masu cewa musulunci da takobi ne aka yada shi da karfin cin to to a wannan kisa da muke karanta rukana bai musulunci annabi yana da sahabbai masu karfi a lokacin da sai ce ku zo ku burɗe shi ya musulunta dole sha'awa tun da kake da musulunci domin Allah na cewa mai la ikraha fiddin amma makiya musulunci suke cewa ai musulunci da kaza kaza da karfin yau ai musamman kiristoci su suka fi cancanta a gaya musu wannan magana abin kunyan da suka yi a ainihin andalus a iberian peninsula a shekara ta 1492 shekarar da aka ce columbus ya gano america wanda ba gaskiya ba ne malaman tarihi na cewa columbus was discovered in 1492 ba shi discovered america to a wannan lokaci ne yan ɗarikar roman katolika suka matsa ma duk musulmi a lokacin da ya yi daibar musulunci ko su kashe shi ko ya bar gidan shi na kakanni fiye da shekara 500 ku shiga cikin google ku ce inquisition ku zama ya faru a lokacin so abinda nake cewa in akwai da musu na magana su ne ba addinin musulunci erwin catholic sai wannan ta'addanci da terrorism wancan lokaci a iberian peninsula tarihi nan rukana bai musulunci shi kawai karfi ainihin dabbobinka annabi ce la ai ba na bukata abaita an tuslim tunda ka kika musulunta na'am
فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم راجعا saka annabi sallallahu alaihi wasallam fan talaqa sai ya koma kawai raji'an ya koma abin shi وأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يلتمسان يلتمسانه في بيت عائشة yaltamisa يلتمسانه في بيت عائشة فأخبرته فأخبرتهما yaltamisa nahu ko yaltamisa nihi wannan ne ne ya kula ni hatta نعم su yaltamisa ni natna fahimtum?
نعم tai sai sai na bakar da umar suka zo suna neman shi a ɗakin nana aisha ɗakin nana aisha allahu akbar in ka je masallacin madina allah ya kai mu nan kabarin shi nan ne ɗakinta Ƙwarai kuwa, da ka je ga shi nan sai ce da kai kona salamu ala nabi nan ne ake wa annabi sallama ɗakin sai ka je ka ce assalamu alaika ya rasulallah ashhadu annaka ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma hatta ataka al-yaqin sai ka ji wani kwarjini ya mallake ka gaba sai ka wuce kaɗan zuwa ƙabarin as-siddiqul akbar sai na abubakar ka gashe shi ganin sai faruqul islam an ce ibnu umar in yazo nima annabi salati sai ce assalamu alayka ya khalifatu sallam sai na abubakar kuma sai ce assalamu alayka ya abati sai ya wuce babana ina ma gaisa nan inda ake gaisuwa a wannan kabarin annabi nan ne ɗakin na na aisha babban gida ke tarihin da zai sa ka ka koma cikin natsuwarka to sai suka je ɗakin na na aisha iltamisani suna neman inda yake Mhm.
فأخبرتهما أنه قد توجه قبل وادي إبر sai suka ce ab aiko annabi sallama ai ya tafi ya kama hanyar wadi idan ina ne wadi idan kuna iya tunawa inda shi rukana yake kiwon mu madalla sai ta ba su labari ai can ya tafi
وقد عرف أنه وادي كان Hmm, لا يكاد يخطئه hmm. to kuma sun san cewa a inda ya wadi idan ne to ai wadin da rukana ke kiwo ne ba mai kuskurewa kamar a ce da kai a kano ne misali ina wani yake sai ka caje goron dutse din najeriya ina go- ina goron dutse din najeriya kai duk afirka ina ne goron dutse babu kuskure misali saboda haka da ya ce ya je ta ce musu ya je wadi rukana sai suka fahimci a to ai wuri ne la ya kadu yi ba mai kuskure wannan wuri na'am فخرج فخرجا sai su biyun suka fita fi talabi suna neman inda annabi yake
وأشفق أن يلقاه مكانه فيقتله
sai suka ce to yanzu annabi ya ji wannan wuri in ya gamu da rukana rukana ya kashe shi ba su san Allah riga ya aike shi an riga an wuce wurin kuma rukanan nan na gaya muku shago ne a gun laraba kamar ibn abdulwud ne shi kuma wani kafin ibn abdulwud a lokacin yakin al'ahzab to sai suka ji tsoro kada rukana ya haɗu da an sassalama ya masa aika-aika na'am فجعل يصعدان على كل شر malam sharafin ko هم على كل شر malam malam sun suka dinga hawa kowane irin tudu su hau su leka kusa su ga annabi su gangaro shi ne ya tsada suna kwalema ina za mu ganshi saboda gudun kada abinda suke tsoro ya faru na'am ويتصرفان مخرجا له suka kuma dinga kallon to ko zai bullo ta nan ne ko ta nan ne ka san duk lokacin da kake neman wani abu to kwakwalwa kuma sai ta ba zama ko ina ko kuwa? ko kai ne kana neman waya ina ka aje ta ɗaki sai ka ɗaga nan ka ɗaga nan duk saboda ƙwaƙwalwa kuma ta kan bazama ne a lokaci an ce idan raƙumi ya bace hatta a tsariya a neme shi kun san tsariya kun san tsariya to tsari kakanninmu a ƙasar hausa gadonsu da wani irin gado ne gadon kara kuma gadon ƙasa ne gadon ƙasa ne ma gadon ƙasa ake gina wani zago ni na ni na kwanta a gadon ƙasa ka kwanta shi gadon ƙasa kakanni ake to wannan gadon ƙasan sai a yi rami a dinga sa wasansu sai ya yi ɗimi wannan ramin shi ake ce da shi tsariya tsariya ke wata hausar wasu kuma sukan ce tsari idan aka wannan ramin aka sa wato wuta ciki sai gadon malam ya yi ɗumi masha musamman lokacin sai to ba haushe kan ce wai idan raƙumi ya ɓace hatta a tsari ma a nemo shi wai a nuna maka sai an yi bincike komai wahala a yau ƙarfi ce to shi ne abinda abubakar da umar suka yi allah kara musu yadda suka dinga leƙa can su duba can su ga ko allah zai sa kullo daga na'am can allahu akbar can da suka kalla sai suka ga ga annabin allah muqbilan ya tinkaro su sai suka ce ya annabin allah
كيف تخرج إلى إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت أنه جهة الركاب يا رسول الله yanzu ka fita amma lafazin na cewa ne ta yaya za ka fita wani suna ce yanzu ka fita wane ne fitau shi ne ka fita ya rasu yanzu ka fita ka je wadi asalin wadi shi ne lambu ko ka zazzaba yanzu ka je unguwar wannan mutum sannan kai kadai ya rasulallah wa qad arafta kuma dama ka san annahu wannan wadin jihatu rukana nan ne rukana kuke harka shine jihadin nan ne shi shi ka je wurin kai kadai kuma ka sani ya manzon Allah mugun mutum ne vicious killer shine aktal nas mafi hadarin yawan kashe mutane amma ka gurin ta ta ɗauki rasu kuma ya mutane tsananin ƙarya ta Allah da manzon shi to kaga su su yi wannan ne ya ne saboda soyayya saboda kauna suna tambayar annabi kuna tsammanin suna jira ya ba su amsa ne kawai tambayar da za ka yi saboda tausayi wani ka yi tafiya mota kana tafiya a maleji 240 yana sa kuma duka-duka motan nan malejin 250 wato ka taki kwanon ka yi tafiya a ka ganin ba an sa kake ne ba kana inkari don me za ka yi ba an sa kake bukata don me za ka yi tsawon lokaci tambaya ta kan zuba wai don neman sa shi ne istifham littaƙariya taƙariya ba lista ilan fama nan game da sassalin sun tambaya ta hanyar mulata tausayi ya rasulallah aje da lokacin da in kana babba magana karkace da shi kayi kaza suka ce ayi kaza akwai kwallo cikin magana ka zo gun mahaifi sai ka ce baba na zo kuma ba mu same ku a gida ba shi nawa ne amma ka ce ba mu same ku ba kan yi amfani da jami'i saboda girman ƙarfi sai na zo ban sami kaba ba kwalliya ita ce ka zo allah sa na zo kuma ashe ba a gida kaji ba ashe ba a gida da wanda ya ce ba a da wanda ya ce ba ka gida ba saƙon ba da ɗin amma wanda ya fi daɗin ji to ana son kullum a lafazi ka san da waka ke ba to sai suka ce ranto tsaya ku ji mai annabi ya ce kawai sai musu murmushi ya yi dariya da kuma sun ce dariyar annabi yawanci murmushi yawanci ba za ka tadda shi yana kyakya kyakya ta wani shi yasa a hadisin turmidi wanda hadisin abubuwar da من الله يفعل أبو قدابية يتي اتق المحارم تكن أعبد الناس أيكل نبي warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas biyu na uku wa ahsin ila jarika takun mu'min uku na hudu wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslim na biyar wala tukthir ad-dhahika fa inna kathrat ad-dhahiki tumitu al-qalb hadisi ne hasan annabi ce abu biyar wa zai kiyaye amure ce ni ne cito na farko in kana son ka fi kowa bautar Allah ka nisanci sabo haɗayin suna cewa ba taɓa bauta ma Allah da abin da ya fi daraja ba sama da guje ma abin da Allah ya hana wannan sabo ne to in iya iyawa ta in juya musu da kawai na biyu sai ce ka yi da abin da Allah ya tsaga ya baka a rayuwa za ka fi kowa wadata a sai ka kwana kana damuwa don mai wani ya samu kaza ya samu Allah ya ba shi ne Allah ya ba ka kalas magana ta biyu ke na uku sai ce ka kyautata ma makwabci da wannan za ka zama cikakken mumin Allah ka samu kiyaye na hudu sai ce ka so wa duk mutane nan bai ce sai musulmi duk mutum ka so mai alkhairin da kake so kai ma ka samu na biyar wanda shine mahallin shahid karka yawai ta dariya saboda yawan dariya na kashe zuciya to ka ganin sai ce mai sai annabi dariya wani sai da kuyancin dariya sa ne murmushi ne ita dariya ai murna ce suka ce akwai inda ma za ka yi dariya don ka kuntata mashi ɗan imamu shafi'i ɗan shi da ya mutu yana binne shi aka ce sai murmushi aka ce sai ce na yi ne don maƙiyi na iblis kuntata mai mai duka ya hukunta kuma yana sallama hukuncinsa ai baban da abubuwan to nan ashe abinda nake cewa ba daidai ba ne ka ga mutum yana ta dariya har ana da wani shiri da ake a gidan rediyo wai shi sunan shi mukyakyata mukyakyata ko kuma kyakyata wannan fa za a dinga kitso labarin ƙarya ne to babu kyau an ce azaba ta tabbata ga wanda ke ba da labarin ƙarya wai shi ne ba da wani amma babu wanda kuma ya kore halaccin dariya da raha wadda ba ta fita daga da'irar shari'a ma ka ga mutum wani in ya fara dariya har hula sai ta faɗi hadda kwalla ba menene daɗi haka an ba ka aljanna ne to sai ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi daɗi in ka so ka ce sai ya murmushi ko
ثم قال أليس الله يقول والله يعاصمك من الناس يا سلام إنه لم يكن يصل إلي والله معي يا والله سلام معي يا الله sai na bakar da umar suna tsoron don mai annabi ya jirin sai ce a sai annabi ya yi murmushi ya ce ba allah ya ce wallahu ya asimuka lalle allah zai ba kare daga mutane ba na'am wata su wata aya ce wannan ماذا؟ فلا يصلي على السنة
المائده ne يا أيها الن- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يسمك من الناس cikin suratul maida ya kai wannan manzo ka iyar da sakon da Allah ya ce ka iyar fa da Allah in baka yi ba baka iyar da sakon ba mutane kake gudu to Allah zai kare ka daga mutane sai annabi ce ba Allah ce zai kare ni ba kuke min tsoron wani rukana abubakar da umar ba su san ayan ba ne ko sun sani ba su san ayan ba to me yasa suke wannan tunanin sanin cewa allah zai baka kariya baya kore kuma ɗaukar mataki ne ko kuwa saboda nan za mu iya ɗauko matsala ta tauhidi yanzu misali kana da abun hawanka ka je kasuwa sai ka ce to ai Allah tun da dai yana da kariya ni ba ma zan kulle motar ba ba zan sa security ba kai kuskure ko yayi dai kuskure kai kuskure tare da kuma in Allah bai rubuta za a sace ba Allah ba za a sace ba. amma kuma kai kuskure in ba haka ba sai ka ce to ai da babban titi farin zai shi ne katifa in kwana a wasu tabbaci na in Allah bai kaddara maka ka take ne ba abin da zai faru kuma gaskiya ne amma zo ka jarraba ka haka ba za ka yi haka ba za ka ce tun da damina ta zo ai Allah ya san ina son shuka ni ba sai na je gona ba ba zai yi biyu ke ta baka admission ko abu ko ko ko ina ne misali sai ka ce tun da ai Allah ya san ina son samu digiri dina ni ba ma zan je class ba kawai kana da lokacin mai convocation karbi certificate ba za ka samu shi Allah yana da sunna eh Allah mai iko ne akan komai amma ya baka hankali ka dau mataki in ba ka baka ki cin abinci ka ce ina son koshi ba zai yi to ashe kenan cewa sun san Allah ne mai bada kariya amma bai hana daukar mataki ba kana daukar matakin ga gaba daya kuma bai hana mala'ikan mutuwa zai dauki ranka ba ina yan garinka ina security dinka ina DSS dinka misali arabtum to sai ce da su yo ai Allah ya ce Allah zai kare ka daga mutane sai ce innahu na so ku sani shi wancan mutumin rokana innahu shi lam yakun kuna ganin wurin masu littafin bai isa ya kasance ba ya silu ilayya a ce ya kai gare ni waye kuma rokana wallahu ma'i bayan kuma Allah na tare da ba zai yi ba wani shi wannan ita ce amsar da ya ba sai na abubakar da kuma umar Allah kara wasu na'am فعيش يحدثهما حديثه والذي فعل به والذي أراه daga nan san nabi ce ai bar kunji kunji kunji kunji yanda muke da mutumin nan ruka shine fa'an sha'a sai ya fara yuhaddithuhuma yana ba su labari su biyu ne hadithahu wannan zancen wallazi fa'ala bihi wallazi ra'a abinda ya gani da abinda ya ji mhm فعجب من ذا- من ذلك فقال dukkan su su biyun sai suka yi mamaki abinda ya faru kenan ya rasulullah فقال يا رسول الله sai suka ce ya manzon Allah أصنعت مكانتك ka kayar da rukana a kokawa nan of course na gaya muku matsayin wannan ruwaya ka kayar da wannan mutumin فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط
sai suka ce ah to ai tambaya suka yi ba su jira sun samu amsa ba sai suka ce wallahi ya rasulullah mun rintse da wanda ya aiko ka cewa kai annabi ne da gaskiya mun rintse da Allah babu wani mutum da ya taɓa kada mutum da abokan kun gane ko to sun yi tambaya ne kaka da shi amma kuwa ba ya baka duwa fara sauran to ba ku san mai faru ba a rabtun فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إني دعوت ربي فأعانني عليه madalla inni da auto rabbi ai na roki ubangiji na ne ya kuma taimake ni akan shi shi wa madalla ci gaba malam وإن ربي عز وجل أعانني عليه ببضع عشر عشر وقوة عشر Allah ya taimake ni a kan shi da wato ƙarin ƙarfi zango goma da kuma ƙarin ƙarfi sama da goma mana Allah ba da ƙarfi sama da yadda yake da shi kuma ba ni galaba a kan shi
هذا وقصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مروية في في سنن أبي داود والترمذي والمستدرك وغيره.
to kila don karka ce ah to malam da ka ɗauko kissan nan ina ka ɗauko ni na ba ku bayani shi ma ga abin da ya ce ya ce wannan kissar kokon da annabi ya yi da rokana ka gaba da kai na kawo ba abu dawo da ya rawaito kuma na gaya mu ya kamata ya ce cikin marasin bai ambata ba saboda cikin sunan ne suna akwai bai inganta kuma ainihin cikin marasil ne ɗaya ke na biyu haka turmidi haka al-mustadrak na al-imam al-haki wa ghairiha da wasu su ya sauke lamba a nawa mai ce akhrajahu abu dauda fi kitabin libasi babun fil ama'imi ya bada lamba والترمذي في كتاب اللباس والأمائم عباد الله وقال سيتي هذا حديث غريب دي ترمذي قال وانا حديث is very strange haka ترمذي ce in ترمذي ya faɗa kai ce hadisi ne bako yana maka cewa bai inganta ba ke sai in ya goya masa baya kamar da muka bayani da sannan kuma sai ke cewa laysa bil qa'im wannan isnadi ba tsaye bane wa akhrajahu al bayhaqi fi dalail an nubuwa wannan ƙarshen wannan kissa kenan sai wata kissa mai ban mamaki na wani mutum wanda yake wato matsafi ne sunan shi bamat shi ka ji kuma abin da ya faru da shi da annabi zan ba ku a takaice ne kafin mu zo mu samu lokaci mu dan kunce lokaci ne ko bai shi bamat dan wata kabila ne kabilar ana kiranta azd shanu'a azd shanu'a shi wai rukuya yake yi yana fidda aljannu ne sai kafar maka suka ce ai muhammad a'udhu billah ya gama da taɓin aljannu an gane ko bisa kafirci irin nasu to wai ce to bari zo mu annabi rukuya sai ce ina da maganin wannan matsalar zai to kafin ka ne da ya kaji ayon ƙwa'adi ya karanta ya ce wannan waye saukan mafi ce Allah ne a takaice suka ce wannan ya zama dalilin musulun tabbama ya zo ya magani shi an mai magani ɗin rukuya ta ƙare wannan na baku a takaice za mu ji shi ma ƙisar shi kafin mu je gabar hijirar farko da aka yi da muna sha'awar mu ji wannan hijira ta farko da aka yi za ku samu a shafi page 147 in kuna da littafin kuna son ku more mu darasin nan ku je ku sai littafin akwai ɗalibin da ɗazi ya aika aka so masa littafin in za ka yi dubu nawa ne dubu uku lokacin da muka fara littafin duka duka ɗari kan Allah sun tsara mai kuɗi kuma ka san wani lokaci in suka san a majalis kaza ana karatu ko ana yi sai su daga farashi to yanzu misali in ka san ana karatu littafi kaza sai aka daga farashi daga farashin laifi na tambaya kaddara wannan littafi lokacin da muka fara kun ce duka duka ɗari fara yanzu dubu uku sun ƙara na dubu biyu to wannan ƙarin haramun ne na? ba tsada amma kuma mala ahmad 800 ai ya ɗan a gaskiya ne wai tambayar da nake mutum ya ƙara farashin littafi don ana karanta a ce ka ɗaga laifi? na laifi ba ne ba kasuwanci ba ne wa a halallahu albai'a to riba ce ba riba ce kuma kaya ne ba laifi ba ne yanzu ban sani ba wasu ku sun sani duk lokacin da aka ce an yi aikin hajji musamman ranar da aka je aka yi jifa za a shiga makka duk tasi kara kudu suke duk tasi daga filin mina zuwa cikin makka wallahi in ka gani suke kara kudu daga nan fundila misali in za ka tafi ok daga filin mina inda aka yi jifa zuwa cikin maka dududu kama ka ce kamar da ganin ne zuwa ainihin zai musu misali ne kwakwar kabuka in ya yi tsanani ke amma ka san nawa za ka biya dubu arba'in a neran najeriya dubu arba'in a to riyal ɗari ne to riyal ɗari riyal kuma ɗan riyal ɗari na wacce shi yasa idan ka je ka daina tunanin kudin Najeriya dan wallahi ba za ka yi kudi saboda in ka dauko riyal sai ka ci to yanzu wannan a naira nawa kenan to ba za ka sai komai ba manta da naira ko Allah daga ta kare amma muddin za ka je wata ƙasa ka ce to da Allah malam ta min naira nawa kenan to ba za ka ci mutum naira dubu arba'in to saboda Allah daga nan Kano zuwa Lagos za ka biya dubu arba'in a mota ba sani ko kudin ya tashi ba misali jirgi bai kan misali to a kenan ƙara kudin kaya wa ga mai kaya ba za ka ce laifi ba shi yasa a cikin sunan abi dawo da mashigo da wata magana sahabai suka ce ya rasulullah ka karya farashi ba sai ce a'a ba zan yi haka hadisin anas suka ce ya manzo Allah farashi ya yi tashin goron zabe ba za ka kaida farashi ba sai ce a'a ina gudu kada ɗayan ku tsaya gaban Allah ran tashin kiyama ya kama ni da na masa bayan to me fasara ne suka ce domin mai kaya kila ya je ya nemo kayan shi ya sha wahala kaddara ya sayo akan miliyan ɗaiɗai yana son ya ci riban mu ɗauka dubu ɗari kenan zai sayar nan 1.3 ko ba haka sai hukuma ta ce an karya kowa dole ya sayar a dubu ɗari takwas takwas an zalunce shi an takura mai wannan ne annabi ce da zai to amma sai ma abota ilimi suka ce to amma kai da ake so a tausaya maka sai ku kuma ba ku tausaya ma jama'a kuna gani sai ku yi waya kayan nan a daga to mai magana suka ce hukuma ta kafa doka ta kai da farashi amma asalin kai da farashi ba ya a shari'a don kar a zalunci mutum zama shi kuma zalunta mutane su kuntata mu jama'a yanzu kowa ya san farashin kaya yanzu ka je inda ake sai da kwai ba ramadan na zuwa ba sai ka kwai farashi ya tashi yanzu kret nawa ne kret ɗin kwai nawa ne masu tausayi ne ke sai da dubu da ɗari biyar in ma akwai da takwas to ka gani fa ka gani kuma musamman watan ramadan ya zo ya kamata mu ga alamar tausayi muna so mu gani a kasuwanmu ta kano kasuwanninmu da duk inda kasuwanni kuke ɗan kasuwa ku nuna ma Allah kaunar Allah dama kuna kaunar shi Allah kara kaunar Allah amma ku nuna ku ce jama'a saboda watan azumin ramadan azumin mata lacca mai taken ya ake maraba da ramadan mun gaya musu matakai guda ashirin daga bayanin mabuta yau to kai ka ɗauki hanyar karya farashin kaya a matsayin matakin maraba da ramadan ni ma inda hali in ya kamata ka ce to muna da waya house na shinkafa duk wanda ke so yau saboda ramadan duk shinkafa ya ɗauka a naira dubu ashirin ko ashirin da biyar zai yi wani abu zai yiwu zai yiwu ga wanda ke da hali ba akwai mai kudin da wallahi zai iya wani ya ce ya cika waya house da shinkafa ya ce kowa je dauka a dubu a shinkafa amma kasan da tsaye take mu da za mu je mu sayan kuma samu hanyar kasuwanci wani siji da ainihin mota in ka fito ta mai in ka ce kowane mutum za ba shi bagi ɗaya ne zai ce awo sai tura mutum ɗari biyu duk kowa je su kuma ba su kuɗi ma mutum ɗaya ba ne daban-daban ne ya tilla sunan to sai ka ga abin ya kare da ƙasa kuma sai ka ga waɗannan shinkafa ga sunan diri-diri su ɗin ne amma ana kira dubu talatin da biyu kai gaba abin da shi yasa kullum idan kana magana gwamnati ba ta da kirki mu ma ba mu da kirki a yi kowa da halin shi ai gyaran nan ba na mutum ɗaya ba ne allah ku masu mulki na'am suke da dama kashi saba'in da biyar a nutse amma akwai abin da muwa muna taimaka na sha tambaya yanzu magana ke ta da magaza yanzu na allah ina kwandala take ina take eto amma dai abin nan a bayani ne za ce gwamnati ta yi kasafin naira dubu kaza miliyan kaza da kobo ina kobo yanki ba suna kotun kobo ba to yanzu kana ganin kobo yanzu ya'yanmu sun san kobo sun san kwandala ɗaya su ji to amma abin tambayar wane ne ya kawar da kwandala daga circulation ne mu ne fa mu yan ƙasa mu muka ce ba ma yi amma kuma kashi karkaso mai tsoka laifin gwamnati in ji ka ce wallahi ba ku isa ba dole a kama wanda ya kama kana fa gani lokacin zaɓe ran da aka zaɓen shugaban ƙasa ran zaɓe kaga mutane akan titi kagansu ku fito mana ashe ba gagarare sai ba ko in siyasa da suke wannan hayaniya su turo yara mana yan jagaliya suna siya ta kwaɗo wallahi kyale su aka in ana sun ai contenin za'i shi sa na sha faɗa duk 'yan siyasan da aka kowaye a cikinsu aka same shi da mabiya suna ta'addanci a soke takarar shi wallahi in aka yi wannan sai shi da cikin daidai yanzu da kuka ku gami sai ba zai da kuma Allah kai mu lokacin da za ka fi wannan dokar mai amfanin ainihin siyasar ta'addanci da sosai zama da yana son taimi a ce to shi ke mai been delisted from contested delisted ba za ka yi tun da maitar ai a samu mulkin ne ko sannan a zuba jinin mutane a zuba mutuncin al'umma la to saboda haka ya ne mu kuma baya farashi a rayuwa ya hawa babu kyau yanzu in ba ya sa ba kwandala ta tafi kenan har abada kuma duk wata ƙasa a duniyan nan in ba ta da kwandala ba ta da coins masana tattalin arziki kun fi musamman wannan to na tabbata tushe tattalin arziki ya kari amerika ba ta da kwandala saudiya ba duk kasashen da ka sani suna da kwandala suna da kwandala idan suna da kwandala ne kan jar nigeria is very unique daban take nigeria ka je banki a kasashen turai ka gaba turai malam ya je ya je na withdrawal din kwandala sai ka ji kwandala sharna zuwa Allah kuma je tsaye na bi ɗaya hankalin yana kirga tunda ka san shi da son kuɗi kamar jini mu fa misali yanzu ba ka da pure water na naira biyar akwai ba wanda kuma yake harin ramadan saboda zafi ya cilla kuɗi na in ta kama kuma ga azumin ya karato to ina gani mu ne za mu yi wa kanmu adalci kuma yi maka adalci sai ka cire son sai ka tara idan na sai da wayan nan na sayo ta naira dubu biyar ne shi suke kira cp cost price cp naira nawa dubu biyar kuma na da abin da suke kira markup abin da zan kara in ci riba ina bukatar naira dubu ɗaya ne kenan sp dina nawa kenan selling price dubu shida to dubu shidan nan karkace ne riban nan tamin kaɗan in kana so ka saya dubu tara yana neman nawa yana neman nawa dubu hudu na haramun ne ba haramun ba ciniki ne amma babu albarka ce saboda ya takura ya yi exploitation ya kuntata amma ba za ka cire ba ne amma da wahala ya samu albarkan da Allah yake aje mace ne idan ka kalli wannan ribar dubu daya ka ce to na sai da Allah ya mata albarka wallahi ya fi da mutum ce kai ba za ka ni abin da za yi kenan ko saya ko bane an baka ya san ka takura ne dan zai je gaba ya samu abin kasa da ka sai amma kaga abin da ne wannan fa zai bi ka zai bi ka ko shakka ba sai ga an ɗebe albarka a cikin dukiya wani lokaci ka dinga jin gobara ba gaira ba dalili yawanci muna da laifi da yawanci Allah ka gyara halayen Allahumma sallimna min al-uyub wa jannibna al-khuf az-zunub ya ubangiji na roƙon ka zama lafiya da kwanciyar hankali da arziki wanda yake bayan kyau mafi girman arziki imani nagartacce da kyakkyawar mutuwa da shiga kabarin shiga mafi alkhairi da samun takaddumu a hannun dama Allah ka samu tsira duniya da lahira ka ba mu zama lafiya ka ce mai zaman tambaya akwai tambayoyi ko bismillah kan tambayoyi ku kiyaye za mu tashi shafi 147 kisar a kuma ina fata lokaci na ga masu littafin nan adadin ku ya karu dubu uku ta raba kada abin nan matsala Allah ya samu dubu uku to a ji a su Allah ya samu da su alaikum salam
kowa ya san tsakanin saudiya da kasar iran ta fara fuskar kudin da kan da karanci amma a wata tsarin sun sami nuna wani da ofishi da ya tsarinci a tsakaninsu sai ce kan kallawar da ya nan ita ce najeriya muna iya samar da fahimtar juna tsakanin da ɗan shi'a da salamu alaikum
maganar cewa tsakanin saudiya da iran an sami daidaito ta fuskar diplomasiya ne kawai amma asalin abin da ke tsakanin addinin gaskiya da addinin shiya ai ba siyasa ba ce ƙashin bayan aƙida ne wanda sai an kau da wannan kafin a daidaita har ƙasa ta naɗe ba za a taba haɗuwa da mai kama abubakar ya zage shi lance shi ko umar ko ufu siyasa ku yi siyasa ku amma ba zai taba yiwuwa ba waɗanda Allah ce radiyallahu anhum wa radu saboda Qur'ani kenan ko ka karyata siyasa kuma ba sanin ma ko da Isra'ila ba kasar da ta ce ba ma Allah ba wannan siyasa ce kawai tsakaninsu ina fata an gane ko kuma ta fuskar siyasa idan saudiya ta yi abin da ake kira normalization of times ya tsakanin su diplomasiya an yi zama normal a mai da shi daidai ito maslaha suke kallo saboda yankin kada wato zaman ɗaɗɗar ya ƙara yawa ko ba haka wani lokaci abu in ya zo sai ka haƙur da wani abu kuma suna da masu siyasa masu hangen nesa makar ka taɓa ɗauka ko kwata-kwata a ƙida ce aka ce an sallama a ba su yi siyasa ce suka yi don a zauna lafiya tsakaninsu amma sun san abin da ke tsakaninsu ita kan saudiya a cikin yankin yankin kwatayif aka yan shi a da akwai suna nan nimir nimir shugabansu ne da saudiya ta kashe shekaru kusan biyar da suka wuce saboda ta'addanci kuma sun san abin da iran take yi na taimaka ma 'yan hufi a rigima da ke cikin yana to sai abin yake kara gambashe kamar za su ba isra'ila dama to la'alla wannan sa suka ta ya kamata a sassauta a kalli abin ta fuska don a zauna lafiya amma wannan kwata-kwata karka ɗauka wata izina ce kana tsammanin saudiya kiran ta sallama mu zagin sabai da ake ta sallama mu cewa ƙur'ani tawaye ne abadan abadan waɗansu su ne abubuwan da suke muke da saɓani da tafiskoki da yawa tsakanin musulmin najeriya da yan shi'a da sunna shine a kira juna zuwa ga gaskiya kai abinda kake kai ba daidai bane ba kuma ta hanyar cin mutunci ba kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin a zauna a tattauna a fahimci juna shi musulunci addinin kawo dalili in kawo dalili lokacin da dalili ya ɓace to kuma sai a shiga cikin wani wadi wanda yake ba shi da kyau da fata ka fahimci amsa ta da kyau batattu cikin musulmi Allah ya dawo da su hanya Allah ya kara mana shirya musan daidai ga shi daidai Allah ka ba mu ikon bin daidai ƙarya mu ganta ƙaryar ce ka ba mu ikon gujinta
sama da wani ke cewa mai kasance suka yi tafiya ina kuma da rayuwa su karka suna ta suna da Allah ya su lafiya da wasu ne sannan ce akwai mahaifin da muke zaune da su jiya ina su ina da wani ba da mala a cikin shi na uwa Allah ya sani da sauran uwa da suke yi uwa da ya amsa
to ina fata mai tafiya Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya ita tafiya tana da abubuwa kamar guda biyar tafiya ba musamman wurin da baka taba zuwa ba za ka je to akwai ɗoki akwai wannan yanzu a ce za ka je maka gobe baka taba zuwa ba yaya ai ba za ka yi bacci ba sai zan je maka masha Allah to sai ka kira dangi duka gaya musu ɗabi'ar mutunci inda baka taba zuwa ba to akwai ɗokantuwa ɗaya kenan na biyu ita tafiya kuma takan sa ka yi sababbin abokanai akwai wannan tafiya na uku takan buɗe ma ƙofar ilimi abubuwa da dama da baka sassa shi sa ke tafiya mabuɗin ilimi na hudu tafiya kan koya maka haƙuri don za ka je wurin da ƙila kana da darajar da a ƙasar ka kafi amma ka wulakanta ka wulakanta sai ka yi haƙuri ka san ba gidanka ba yanzu idan ka je lokacin zama a filin arfa ba arfa ba kai ina ke kwana ne muzdalifa daga nan har zuwa ka je cikin abin da misali hausawa iya ganinka mutane ne kwanci kullu wani inda za a ga gadon shi a ƙasarsu ya ishe ka jari amma ga shi nan a shimfiɗe saboda allah ce haka nake su na ganku a nan shi kaga wannan zai koya maka tawagu tafiya ke kuma tafiya ta kan buɗe ma hanyar arziki musamman in ka fita kasuwanci wannan ba ku mukaddima ne ko to da matsalolinta za ka bi mota ne za ka bi jirgi jirgin nan iri uku ko na sama ko na ruwa ko na ƙasa yanzu tafiya a bayan dabbobi babu yanzu a ce mutum da ganin zai tafi sokoto zai tafi a doki ta gaba a wani sai yan son a sani wani ya ci zaɓe a lagos zan hau keke in tafi ba su nan yi ba? wai keke wani wa kafa zai tafi haka kawai a wani zai tafi da baya da baya? ban taɓa jin wannan ba shi da baya da baya? ya kamata a kama shi lai mahaukaci ne wannan aljununu fununu da kaga ta kai mai to menene hukuncin wannan kujerar umarar ta yi kowace yi ba amma saboda allah kai tafiya da baya da baya ba ƙarya ba ne kuwa an yabe juya ba kuwa da kuma menene wannan misali tafiya da baya da wannan ban taɓa jin wannan kawai saboda rashin aiki yi kamar da wasu kuma aka ce wai wai su sun ɗauko buhun gero ne ko za su bi ƙwaya ɗaya ba sai sun yi lissafi ko mutum sai rasa aikin yi ta haka muna roƙo wannan masu tafiya allah kai su lafiya ina da su lafiya masu addu'o'i allah ka biya mana bukatun mai allah allah dukkan bayanka ne ya allah ka san bukatun ka biya mana ya allah ka san abin da muke tsoro kai mana maganin shi Allah ka gyara gidajen musulmi ka ba mu tarbiyya duk damuwa Allah ka ajiye mana ya Allah ka kare mutuncin musulmi duk inda muke talauci Allah ka kawar mana ya ka kawar da zina da banna cikin al'ummar musulmi ka yi ƴaƴan musulmi tarbiyya ka raba su da ƙwaya da miyagun abokanai Allah ka tsabtace siyasar mu da neman mu da kai kawon mu kasuwancin mai zamanto mai kyau kudin mu Allah ka haɓaka mana shi ya Allah Allah ka daga sunna da alusunna ka kaskantar da kafirci da bid'a ya rabbal alamin shirayo Allah ka gyara su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka karka ba kafirai galaba akan musulmi duk inda su dukkanin matakai ka ƙara daga addinin ka ya Allah masu shirya ma addinin ka tuggu da makirci Allah ka san su kai maganin su subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين Thank you.